وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة شدة وقت رمضان هجرانا لشكرة دهودة لكل ثلاثين لشدة daidai da ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna ƙarshen suratul an'am za mu cika wannan sura insha Allah ta'ala daga aya ta ɗari da hamsin da ɗaya wannan karatun ya kunshi wasiyoyi guda goma na Allah madaukaki zuwa ga yan adam الوصايا العشر من الله إلى عباده wasiyoyi guda goma waɗanda Allah maɗaukaki ya yi mu bayi Allah ka samu ya rike قل تعالوا أكل ما حرم ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم Allah madaukaki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya muku ku zo zan karanta abubuwan da mahalicin ku ya haramta muku aslu ma harrama rabbukum alaikum ku zo zan karanta abubuwan da mahalicin ku ya haramta muku saboda haka yasa waɗannan wasiyoyi sun keɓanta ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Waɗannan wasiyoyi zuwa gare mu su babu shakka, duk wani musulmi yana da kyau ya kiyaye. Dalili saboda Allah ya fara ayar da cewa kun kada ya yi umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ka ce musu, ta'azaw aslu ma harrama rabbukum alaikum, ku zo zan karanta abubuwan da mahalicinku ya haramta mu na ɗaya Allah su shirku da shay'a abu na farko shine kada ku shirka da Allah da komai yi kokari har je ku rabu da wannan duniya ba tare da an samu kun yi shirka da Allah ba wannan ita ce wasiyar Allah ta farko zuwa gare ku Allah ko shirku da shay'a saboda shirka tana da hadari na biyu wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu wato game da iyaye Allah ya ya yi umarni ku kyautata musu na uku wala taqtulu auladakum min imlaqi kada ku kashe yaran ku saboda talauci wato kada ku kashe yayan ku saboda tsoron talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ne muke azurta ku da su yaran nan kada ku kashe yaran ku saboda tsoron ba za ku iya ciyar da su ba da abincinku da abincin yaran duka suna wajen Allah madaukaki wannan wasiya ce daga Allah zuwa gare na hudu wala taqrabu al-fawahisha kada ku kusanci alfasha ma bahara minha wa ma batan alfasha da ta bayyana da kuma wacce ta buya kalmar alfasha asali a larabci kamar yadda ya zo cikin lisanul arab mujallar na shida shafi na dari ko da shirin da biyar da larabci idan aka ce alfahashu walfahsha walfahisha ma'anarsa alkabihu min alqawl wal fi'l duk wata magana mara kyau duk wani aiki mara kyau ana kiransa alfasha wannan shine asali a larabci to kuma haka ya dauki ma'ana ta sashin shari'a kullu ma yashtaddu kabbuhu min adh-dhunubi wal ma'asi duk abin da munin sa ya tsananta idan Allah ya haramta wani laifi to wannan abin idan Allah ya haramta aikata wani abu wannan abin da aka haramta aikata shi idan yana da munin gaske ana kiransa alfasha saboda haka sai ya dace da hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ahada aghyaru min Allah babu wani wanda yake Allah kishi babu wanda yake Allah kishi walidhalika harrama al-fawahisha ma bahara min hawa ma batan don haka yasa Allah ya haramta alfasha alfashar da ta bayyana da wacce ta kuya hadisin mutafakun alai kaga ya nuna cewa alfasha ita ce abin da Allah madaukaki ya haramta zunubi idan ya yi muni zunubi idan munin sa ya tsananta ana kiransa alfasha wannan dalili yasa malaman tafsir malaman tafsir ya zama sun kasu kashi kashi game da ainihin ma'anar kalma ta alfasha saboda mai kalma ce da take da faɗi kamar yadda kace a larabci duk wata magana mara kyau alfasha ce duk wani aiki mara kyau alfasha ne ta sashin shari'a kuma Allah subhanahu wata'ala bai yi bayani daki daki menene ake nufi da alfasha kai kai ba saboda haka yasa malamai fahimtar su ta saba game da asali ma'anar kalman ta alfasha tunda Allah madaukaki ya ce kada ku kusanci alfasha wacce ta bayyana da wacce ta buya kamar misali a tafsirin ibn al-jawzi zadul masir fi ilmi tafsir zadul masir fi ilmi tafsir mujallad al shafiyan dalil 48 yana cewa kalmar alfasha ta samu fassara kamar guda biyar a tarihin musulunci na daya alfasha ma'anarta zina wannan ita ce ma'ana ta farko don haka yasa galibin malaman tafsiri kake jin idan aka ce wala takrahu al-fawahish sai su ce kada a kusanci zina ba wai ma'anar alfasha ita ce zinan kawai ba amma dai ma'ana ta farko wacce malamai da yawa suke tafiya a kanta wato ita ce zina idan aka ce ma zuhara minha al-i'lan bihi idan aka ce alfashar da ta bayyana shine mutum ya fito a fili ya dinga yin zina wanda har mutane za su ba da shaidarsa idan aka ce wa ma batala alfashin da ta buya sai a ce al-israru biha mutumin da zai buya yayi zina mutanen gari ba san yana zina ba daga shi sai Allah wannan an boye zina idan ku aka ce an bayyana zina fa mutanen gari sun san ana zina saboda haka kalmar alfasha ma'anarsa zina wannan ita ce fasara Abdullah bin Abbas sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka dawo ga tabi'ai akwai al-Hasan al-Basri da sauran malamai ma'ana ta biyu ji ibn jawzi yace ma bahara duk wani zunubin da ya bayyana ana kiran sa alfasha wanda ita ce ma'anar alfasha ta biyu duk wani zunubin da ya bayyana ana kiran sa alfasha don haka misali al-khamru wani kahul muhrimati shan giya kaga laifi ne da ake yin sa a bayyane idan ya zama mutum zai sha giya ana cewa ya yi alfasha ta bayyane idan zina ce ba ma'ana ta biyu ita ce ya yi alfasha ta boye saboda haka duk wani zunubi idan ana bayyana shi sai a ce alfasha ta bayyane idan ana boye shi kuma alfasha ta boye wannan ita ce fa fahimta sa'id ibn jubair da al-imam mujahid daga cikin tabi'ai fassara ta uku ma bahara al-khamr alfasha idan aka cire wacce ta bayyana to ana daukan ma'anar ta giya ce idan ta buya ba sai a ce zina ne ya ta kai ka ga wannan ba sai an kai ga auren da ya zama haramun ba kamar fahimta ta farko wannan muka gabata sannan na hudu akwai malaman da suke cewa amun fulfawahi zahiruha wa alaniyatuha duk wani laifi kawai ana kiransa alfasha na bayyana da boye ba tare da an bambanta an ware zina ce kadai ko kuma zina da auren da Allah madaukaki ya haramta shi ba na biyar anna ma bahara afadul jawari abinda ake nufi da alfasha da ta bayyana shine aikin da mutum yake da jikinsa wa ma batala alfashan da ta buya ba itikadul qulub shine zunubi da mutum yake aikata shi a zuciyarsa aqida mara kyau aqida da mutum ya kudurta a zuciyarsa mara kyau ana kiranta alfasha ta boye don haka babu wani nafsi da ya fito daga alkur'ani ko daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa alfasha ya takaita ga wani laifi guda shi yasa kaga waɗannan magabata daga tabi'ai zuwa ga sahabbai fahimta su ta saba akan ma'anarta mun karanta aya ta dari da shirin a baya a suratul an'am wanda Allah madaukaki yake cewa wa zaru zahiran ismi wa batinan ku bar bayyanannen laifi kuma ku bar koyayyen laifi kaga wannan sai ya nuna cewa dukkan wani zunubi yana fassara mana duk da cewa ba nasi bane karara wanda yake fassara kalma ta alfasha amma idan ka ɗauki wannan maganar da ta zo a wannan aya cewar Allah subhanahu wata'ala wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana kar ku kusanci alfasha alfasha da ta bayyana da wacce ta buya ka koma aya ta dari da shirin kuma Allah ya ce wa zahu zahiran ismi ku bar bayyanannen laifi wa batinan ku da boyayyen haka ya nuna cewa dukkan wani laifi alfasha ne a sura guda Allah muku fice magana kai al-imam al-tabari yana daga cikin malaman da suke ganin ita alfasha dukkan wani zunubi ne idan ya zama zunubi yana da girma wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan zunubi ana kiransa alfasha saboda ne saboda Allah da kansa ya fassara ita wannan kalma a cikin suratul al'am ya kawo bayani mai kamanni da juna wala taqrabu al-fawahisha san kuma yake wazahu zahiral ismi wa batinahu nan yake ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن sai kuma yake wazaru zahirar ismi wa batinahu don haka al-imam tabari yace ma'anarsa ku bar dukkan wani aiki na zunubi na saba ma Allah wannan zunubi a bayyana ake yin sa ko a koye sannan yana cikin jami'in bayan tafsirin al-imam tabari mujallad na takwas shafi na 61 haka ma al-imam bagawi تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن مجلد إلى بكر شاهد من دليل ثلاثين دليل ما ظهر يعني العلانية وما بطن يعني السر ne dalilin da ya sa Allah yake cewa a bar aikata zunubin da ya bayyana da wanda ya buya me yasa Allah yake faɗin haka al-Imam Bagawi yace saboda a zamanin jahiliya wato kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam أهل الجاهلية يستبهون الزنا في العلانية ولا يرون به بأس في السر أزام الجاهلية سنة رباوة suna ganin aibu ne a ce an samu karuwa a fili kowa ya san mazinaciya ce amma idan a ne ba wannan ba laifi ba ne kowa yana iya yi amma su abin da ke zama laifi shi ne zama mutum yana bayyana zinansa ƙarara to su a ganin su idan mutum zai koya laifinsa to babu damuwa don haka sai Allah ya ce laifin a bar shi na bayyane da ma na koyi fa harrama Allahu zina fil alaniya ta wasir zinan da ta bayyana da zinan da ta koyi duka Allah ya haramta saboda haka Imam Qurtubi yace naha an jami'il fawahish wa hiya al-ma'asi kaga da al-imam qurtubi al-imam tabari al-imam bagawi akasarin malaman tafsiri suna da fahimtar cewa dukkan wani zunubi Allah yake ne saboda haka da zunubin da ya bayyana da zunubin da ya buya Allah subhanahu wataala yana mana wasiya mu yi iya kokari mu ga cewa mun bari wato kar ka yadda a ce akwai wani laifin da ka kasa bari babu shi inda a ce akwai laifin da dan adam zai kasa bari wallahi da Allah bai faɗi wannan magana ba amma yake wa baru zahiral ismi wa batin ku bar zahirin laifi da baɗinin laifi ku bar laifin da aka bayyana da laifin da aka boye a shi kowane laifi za ka iya barinsa dukkan wani laifi za ka iya barinsa mutum yakan ce na yi na yi na kasa na ba ta yi ba ne in ka yi da kyau Allah madaukaki zai taimaka maka wallazi na jahadu fina da na biyanna subulana duk waɗanda suka dage Allah ya ce mun yi alkawari sai mun shirya da su saboda haka duk zunubin da ka sani in ka dage wallahi ka kulla niyya za ka iya barin sa dama babban illa ita ce ranka ranka na sha'awar abin saboda haka yasa shi zan gama tarko da shi amma idan ranka ya bar sha'awa ya zama ka kulla niyyar za ka bar wannan abin sannan kana addu'a Allah zai raba ka da shi Allah ka samu ya bari wasiya ta biyar Allah madaukake ya ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rayuka waɗanda Allah ya haramta kisan su illa bil haqqi sai fa idan akwai haƙƙi kar ku yadda ku kashe rayuka wato kai kokari rayuwarka har ka bar duniya a samu baka kashe wani dan adam ba idan kuwa an samu kai kisa to tabbata wannan kisa yana da haƙƙi yana da hujja karara babu shubuha a kansa zalikum wasaqum bihi waɗannan fa Allah yana muku wasiya ne da su la'allakum ta'qiluna da fatan ku yi hankali don haka yasa malamai suke cewa abubuwan da Allah ya kirga a wannan aya babu mai ganin suna da kyau sai matsayi ta bace domin Allah subhanahu wata'ala ya ce la'allakum ta'qilun dan ku yi hankali duk abin da Allah ya kirga a nan babu mai sha'awar sai mara hankali Allah ya kamu gani al-Imam Bagawi littafin sa ma'alim tanzil yace harrama Allah ta'ala qatla al-mu'min wal mu'ahad illa bil haqq Allah ya haramta kisan mumini da kisan kafiri da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi sai fa idan akwai haƙƙi illa bima ubi haqqatuhu sai fa idan akwai dalilin kisan sa min ridda aw kifatin aw zina bi mujibi rajul mutum ya yi ridda ne ko ko ya zama ya yi kisa ne za a ɗauki fansa ko kuma zina ce wanda ya taɓa aure ya yi kaga waɗannan dalilai ne da shari'a ta ba da dama ana kisa mutum a kansu haka imamu shaukani ya faɗa a tafsirin sa fatul kadir mujallal nabi shafin dari biyu da hamsin da takwas kusan sun malaman tafsiri suna faɗa abinda Allah madaukaki yake mana wasiya idan aka ce wasiya umarni mai ƙarfi mu tabbata mun bar duniya ba mu kashe ran mutum ba sai fa idan akwai hujja tabbatacce ba kuma babu shakka kowa ya sani waɗannan abubuwa da Allah ya kirga kowane ɗayan su yana kai mutum ga halaka Allah ka tsare wasiya ta shi da ba
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وسير الله تشيد زواج علمه Allah madaukake yake kada ku kusanci dukiyar maraya sai fa kusanta hiya ahsan allati hiya ahsan kusanta da tafi kyau don haka yasa dukiyar maraya wajibi ne mu mai da hankali a kanta kusanta da tafi kyau akwai wanda ke cewa mutum ne ya rasu sai ya bar gida na marayu wannan gida na marayu shi wanda ke kulawa da marayu idan ya yi baki sai ya sauke su a wannan gidan akwai laifi babu shakka akwai laifi kusantar da yake ma wannan gida ba kusanta ne mafi kyawu ba menene kusanta mafi kyawu malamai suka ce shi ne dukiyar ya zama ba a amfani da ita ta inda za ta haɓaka amma idan amfanin da za ta yi da dukiyar za ta ragu ne to wannan amfanin haramun ne saboda haka cewa za ka yi alfarma za ka ba mu wani dama ya zauna a gidan marayu fi sabilillahi ba ka da wannan yi saboda zaman da yake yi na kasa dukiyar yake ba amfana ta ba ba habakar ba habakar da ita yake ba wato dukiyar raguwa take ba karuwa take ba amma idan aka ce an sa haya ka ga dukiyar karuwa take saboda haka magana za a yi kyauta ga wani da dukiyar maraya haramu kusantar da ake wa dukiyar maraya ita ce kusanta mafi kyau kusantar da za ta sa dukiyar ta karu ba ta ragu ba hatta ya buga shirka har sai wannan maraya ya isa mafi karfinsa wannan dalilin ya sa malamai fahimta su ta saba akan shin yaushe ne ake ba wa maraya dukiyarsa bi ma'ana yaushe ne mutum yake barin maraici yaushe ne mutum yake rabuwa da maraici ya zama fahimtar kashi biyu akwai fahimtar sayyidina Ali bin Abi Talib da wasu sahabbai saboda hadisin da ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa la yutma ba'da ihtilal babu maraici a bayan balaga babu maraitaka a bayan balaga hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisin 2873 babu malaici a bayan balaga wannan ya nuna cewa da zaran yaro ya balaga malaiki ya kare idan ku aka ce malaiki ya kare kaga kenan balaga a shidda ku yaron ya isa karfin ka sai a bashi dukiyarsa tunda manzon Allah ya ce babu malaiki idan babu malaiki sai a bawa yaro dukiyar sa yaushe za a bashi dukiya da zaran ya balaga wannan hadisin abin da yake mana shara shi ke akwai riwaya da take littafin Imam Tabrani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yusma ala jariyatin idha hiya hadat haka nan budurwa idan yarinya ta yi haila idan marainiya ta fara haila to maraiki ya kare wannan hadisin shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da saba'in ka ga mace inda a ce tana shekara goma sha uku za ta yi haila shi kenan sai ka ba ta dukiyarta yaro da zaran ya balaga sai ka bashi dukiyarsa saboda me wadannan hadisan daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa aka samu malamai da ke da wannan fahimta ibnu rasulan yana cewa idza balaga al-yatim aw al-yatima zamanan bulu idan maraya ko marainiya suka kai lokacin balaga alladhi yahtalimu ghalibun nas wanda akasarin mutane suke suke balaga shekarar da aka sar mutane suke balaga a cikinta zada an huma ismul yatimi haqiqa saboda haka sunan maraya ya rabu da su da zaran maraya ya kai balaga to sunan ya rabu da shi wa tara alaihi ma hukumul balighin saboda haka daga lokacin hukuncin baligai ne ake tsora ma waɗannan yara wannan yana cikin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud a mujallar na takwas shafi na hamsin da biyu a shafi na hamsin da biyu saboda waɗannan hadisai yasa kashi guda na malaman sunna wanda tun daga sahabbai sai na albin abi talib har zuwa ga malaman farko irin su al-imam ahmad bin hanbal idan yaro ya balaga maraki ya kare don haka idan Allah ya ce kar ku kusanci dukiyar maraya sai dai kusantar da ta fi kyau hatta ya buluga ashudda sai yaron ya isa mafi tsananin wato mafi karfin halittarsa ana nufin balaga ke sai fahimta ta biyu aka samu fahimta ta biyu daga cikin sahabbai akwai abdullah bin abbas shi kuma fahimtarsa abin da Allah yake nufi da hatta ya zuba a shuddahu ba wai maganar mutum yaro ya isa balaga ba ne a sai yaron ya isa kosawar halitta halittarsa ta kosa kwakwalwarsa ma ya kosa ya zama yana da cikakken hankali ko da ya balaga idan bai samu hankali ba ba za a bashi dukiyar ba Abdullah bin Abbas ya bi ma'anar kalma ta ashudda saboda akwai labarin da ya zo a cikin sahihu Muslim kitabu jihadi wa siyar babun nisa'il ghaziyat hadisi na 1812 hadisin Yazid bin Hurmuz al-Imam Yazid bin Hurmuz yana cikin malaman al-Imam Malik sau da yawa al-Imam Malik ya ɗauki ilimi wurinsa wato yana daga cikin malaman da imamu malik ya rinka kwarai ya samu karatu a wajen su yazid bin hurmus babban malami ne a garin madina bayan zamanin sahabbai yana daga cikin malaman da suka fi shahara a garin madina ya aika wasiƙa ga abdullahi bin abbas ya rubuta takarda ya aika ma abdullahi bin abbas yana so ya ba shi amsa ga tambayarsa tambayar ita ce yaushe ne yaro yake gama maraici yaushe ne za a ce yaro ya gama maraici ta yadda za a iya ba shi dukiyarsa abdullahi bin abbas ya rubuta amsa ya aika mishi wa katabta tas'aluni makayan yankawi yuttumul yati yace masa yazid ka rubuta wasiƙa kana mai tambaya yaushe ne malaikin maraya yake karewa to zan baka amsa bal amri inna ar-rajula la tambutu lihiyatuhu yace lallai akan samu mutum yayi yayi gemu wato suman gemu ya fito masa inji abdullahi bin abbas wa innahu la da'ifu abdu li nafsihi amma duk da haka bai da cikakken hankali ya sa abin da ya kamata ya dauka ma kansa ba akan samu mutum suman gemu ya fito masa amma hankalinsa irin na yara ne da'iful akhdhi da'iful afa'i idan da zai dauki wani abu ya bayar sai ka san mai hankali ba zai yi wannan ba idan za a bashi wani abu ya karba sai ka san mai cikakken hankali ba zai yi haka ba wato aka samu mutumin da ya balaga din har ma ya fitar da gemu amma ba shi da wuya an rudar da shi saboda akwai mai mai raunin kwakwalwa in ji abdullahi bin abbas yace fa idza akhadha li nafsihi min salih ma ya'khudhu an-nas saboda haka shi wannan koda a ce ya kai balaga ba za a ba shi dukiyarsa ba sai lokacin da aka ga hankalinsa ya zo daidai irin na mutane abin da ya dauka an san masu hankali na dauka irinsa abin da ya aje an san masu hankali na aje irinsa abin da ya bada an san masu hankali suna bada irin shi to fa kasu sahaba an kul yutma maraiki ya yutmu maraiki ya tafi gare shi kenan saboda haka Abdullah bin Abbas kaga ya dauki ma'anar ashuddahu ma'anar kalman alarabci kenan su ku sai na Ali da sauran waɗannan malamai sun ɗauki fassaran Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen hadisi cewa maraiki yana tafiya da zaran yaro ya balaga amma shi Abdullah bin Abbas ya dauki ma'anar kalma ta ashirin da hudu bare ma a suratul nisa'i aya ta shida Allah subhanahu wata'ala ya faɗi haka yana cewa wasa bil yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minkum rushdan kaga Abdullah bin Abbas yana da hujja wabtalul yatama ku dinga gwada hankalin marayu in ji Allah subhanahu wa ta'ala hatta idan balagun nikaha idan sun kai aure fa in anastum minhum rushda idan kun kun ga alamar shiriya tare da marayu fadfa'u ilayhim amwalahum sai ku ba su dukiyarsu saboda haka sai Imam Nawawi yace kaga wannan hujja ta Abdullah bin Abbas sai ta zama ta fi karfi akan hujja da aiki na waɗancan hadisai zahirin su al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 10 shafi na 161 yace wa fi hada dalilun li shafi'i wa malik wa jamaahir ulama saboda haka yasa al-imam shafi'i al-imam malik al-imam al-imam abu hanifa malamai da yawa fahimtar su ita ce hukumun yutmi la yanqati bi mujarrad al-bulugh wai saboda yaro ya balaga ba a cewa ai yanzu ba maraya bane la dan yaro ya balaga ba a cewa ba maraya bane wala bi uluwi sinni komai yawan shekarunsa kaga an ce komi yawan shekarunsa don haka ko da mutum zai kai shekara arba'in ne da haihuwa idan bai samu cikakken hankali ba yana nan har yanzu malaya balla budda an ya fara min rusu fi dinihi wa mali saboda haka ba wai sun yi aiki da waɗancan hadisan bane amma sun ɗauka waɗancan hadisai sun yi bayanin abin da ake lura da shi ne daga cikin abubuwan da ake lura da su kafin a ce yaro ya fita daga maraici ana duba balaga yana daga cikin alamomi amma ba wai shi kenan ba saboda haka Allah ya haramta mana kusanta dukiyar balaga yana daga cikin wasiyar Allah subhanahu wata'ala gare mu Allah ka samu iya na bakwai wa aukul kaila wal mizan bil kirsi Allah madaukake yace ku cika mudu da ma'auni sikeli ku tabbata kun cika su da kirsi da adalci tabbata kun cika su da adalci wato wannan ya shafi kamar yan kasuwa mu'amala da za ka yi tsakaninka da dan uwanka musulmi ya zama akwai adalci wannan shine abin da malaman tafsiri suke faɗa kamar ibn kathir yana cewa min gairi tasbitin wala tabkasu nasu ashiya ba wai awu kada ake magana a kai ba idan mu'amala ta hada ka kai musulmi tsakaninka da wani mutum to ka tabbata baka cuci wannan mutumin ba shine abin da Allah yake ba wasiya wala tabkasu nasu ashiya kar ku yarda ku rage wa mutane dukiyarsu kar ku yarda ku cutar da mutane ta ta hanyar mu'amala la nukallifu nafsan illa wusaha Allah madaukake yace ba mu dora ma rai wa aikata wani abu ba ce abin da ran zai iya dauka wasiya ta takwas wa idza qultum fa'dilu idan za ku faɗi magana sai ku yi adalci walau kana za kurba ko da ake muku sanci idan za ku faɗi magana ku yi adalci ko da wanda za ku faɗi magana a kansa muku sanci malamai suna cewa ya amuru ta'ala bil adli fil fi'ali wal maqal Allah yana mana wasiya mu rika adalci ta wajen maganganunmu mu rika adalci ta wajen ayyukanmu Allah qaribi wal ba'id mu dinga adalci ga na kusa da na nesa wallahu ta'ala ya'muru bil adli li kulli ahad ibn kathir yace Allah ya yi umarni ayi adalci ga kowa fi kulli waqtin a kowane lokaci wa fi kulli hali kuma a kowane hali dan akwai wanda ke ganin ai sata dukiyar musulmi ce take haramta amma in na kafiri ne babu laifi zina da ƴaƴan musulmai da yake haramta amma idan ƴaƴan kafirai ne dai babu laifi la wannan ba adalcin da Allah ya magana shi akan sa bake Allah ya ya yi umarni da adalci ne kai daya kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa adalci ne kulli ahad ya shafi kowa fi kulli waqtin wa fi kulli hali wasiyar Allah ta tara yace wa bi ahdillahi game da alkawarin Allah auku ku tabbata kuna cikawa ku rika cika alkawari da kuka yi ma Allah Allah ka samu iya zalikum wasaqum bihi wannan Allah ya muku wasiya ne da su kaga wannan da kirga a wannan aya kuma karshen magana sai Allah yake la'allakum tazakkaruna da fatan za ku rika tunawa sai malamai suka ce in ba ka yawan tunani to dole za ka saba ma Allah kan waɗannan abubuwa saboda mutane suna yawan shiga waɗannan abubuwa din misali cin dukiyar maraya wanda ya tsira ta danne misali cin amana wajen mu'amala wanda ya tsira kaɗan ne misali adalci wajen magana ko shaida a kotu wanda ya tsira kaɗan ne saboda haka ce mai tunani yake iya tsira shi sa Allah ya sa ya sa kalmar la'allakum tazakkaruna da fatan za ku tuna babu mai tsira sai mai yawan tunawa idan akwai maraya a gaban ka ka rika yawan ta tuna cewa wannan maraya rikon sa fa yana da hadari gare ka akwai dokokin Allah idan kasuwanci kake ka rika tuna cewa kasuwanci mu'amala ce tsakanin mutum da mutum lallai Allah ya yi magana mai tsanani a kansa don haka ka tabbata ba ka cutar da mutane idan magana ce za ka yi ko da shaida ce ka tabbata wannan maganar ka sai da adalci a kansa alkawari a cika ma kowa idan ba muna tunawa ba za mu iya kiyaye waɗannan dokokin Allah ba al-imam al-qurtubi yace wa hadha amun fi jami'i ma ajidahu Allah ila ibadihi idan aka ce bi ahdillah alkawarin Allah aufu ku cika alkawarin Allah ana nufin alkawarin da yake tsakaninka da Allah ma'ana ta farko ke wani alkawari ne yake tsakaninka da Allah wanda Allah yake maka wasiya kai kokari ka tsaye da wannan alkawarin shine abin da ya shafi addini duk wani umarni na Allah ka tabbata kana iya kokarin ka wajen sayarwa abubuwan da Allah ya hana ka yi kokari ka ga cewa kana kana rabuwa da su saboda duk mutumin da ya furta kalmar shahada ya yi alkawari ne zai yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk abin da shari'a ta ce a yi ka yi kokari ka idan ka aikata to ka cika alkawarin ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ta biyu yace a yurada bihi jami'u man aqada bayna insanai alkawarin da ya zama an kulla tsakanin mutum da mutum shi ma an cika amma me yasa aka ce wa bi ahdillahi alkawarin Allah me yasa ba a ce wa bil ahdi kamar da yake wa aufu bil ahdi a wata aya kaga bai ce ahdin lahi ba amma nan sai yace wa bi ahdin lahi me yasa aka ce alƙawarin Allah idan alƙawarin ya hatta wanda ke tsakanin mutum da mutum ne shi da imamu kurtubi yace eh saboda me lokacin da kake kulla alƙawari kana kulla alƙawari ne saboda sanin cewa Allah ya yi ma umarni ka tsare ka cika ka kiyaye saboda haka idan aka ce alkawarin Allah an san kai ka kulla alkawarin amma kana kullawa ne saboda la'akari da girman Allah saboda haka idan aka ce ku cika alkawarin Allah ana nufin ku cika alkawarin da ke tsakaninku da Allah da kuma alkawarin da ke tsakaninku da mutane wannan yana cikin zadul masir fi ilmi tafsir na al-imam ibn al-jawzi mujallad na shafin dari da hamsin da ɗaya yana cewa wa ahadullah yashtamilu ala ma ahadahu ila al-khalqi wa awsafun bihi wa ala ma awjabahu al-insanu ala nafsihi min nazarin wa ghayrihi alkawarin da ya zama Allah ya yi da kai cewa za ka mar biyayya ko kuwa alkawarin da kai ma Allah din kai kanka kamar kai masa alwashi na yi alkawari idan Allah ya biya min bukata kaza zan yi ma Allah kaza to wannan alkawari Allah yana cewa ka tabbata ka shiga saboda rashin cika alkawari yana sa mutum ya kade a kiyama Allah ka kare sai alkawarin wasiya ka Allah ta karshe kuma yace wa anna ma sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وفيها تكرشي تكي تفو هلا وفيها تفرقو كافي قوة كافي قوة لمهمتي كما وفيها تكرشي كافي قوة وهلا شيخ الله مدبكي كاو تكرشي wasiya ta ta koma gare ku ya kuma soya manzon Allah wa anna hada sirati mustaqima wannan tafarkin nawa madaidaici addinin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam fattabi'u ku tabbata shi kuke bi har zuwa mutuwa wannan wasiyar Allah ce zuwa gare mu domin riko da wannan tafarkin yana da wahala wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi fatafarraka bikum an sabilihi wadanda za su raba ku da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala zalikum wasaqum bihi wannan kuma Allah ya muku wasiya ne da shi la'allakum tattakuna da fatan da fatan za ku kiyaye kaga sai ne kiyayewa yake samu tsira shi sa ka kawo la'allakum tattakun haka kawai ka ji jiki saboda kai an haife ka musulmi kana ganin za ka mutu musulmi wannan ba sharadi bane sai ka kiyaye la'allakum tattaqun sai kun kiyaye sannan za ku mutu akan tafarkin Allah da tafarkin Annabi sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaman tafsiri suna cewa abinda Allah yake nufi shine la tasluku tariqan siwa kar ku yadda ku bi wata hanyar da ba ta ba ta Allah ba wala tarkabu manhajan gairaku kar ku bi wani tafarki wanda ba na Allah ba wala tabgu dinan khilafahu kar ma ku nemi wani addini sabanin addinin musulunci abin da ya sa kenan malamai suke cewa haramun ne musulmi ya ma ya ma dauki littafin wani addini ya karanta haramun ne wannan dalili ya sa malamai suke cewa ka je ka karanta ilimin da ya shafi wani addini haramun ne karanta ilimin da ya shafi wani addini haramun ne saboda ne Allah ya ce wala tattabi'u subula duk wata hanyar da ba ta Allah ba ta manzon Allah ba haramun ne ma ka bi ta saboda ka ka aje Bible kana karanta shi wai saboda ka gane littafin su wannan haramun ne wani shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta fushi a ranar da ya ga Sayyidina Umar yana rike da takardu na ahlul kitabi a hannunsa domin Allah ya haramta mana lekawa mu hangi wani addini wanda ba na manzon Allah ba haramun ne abinda kawai yasa malamai suke dan sassauci shine ga wanda zai yake da niyyar ya karanci ilimin Bible saboda ya yi ƙoƙarin jawo hankalin wadanda amma kai ka aje saboda jin daɗi ka rika karanta shi jiba jiba a ramu kake aikata mu Allah ya kare al-imam al-imam tabari haka ya faɗa cikin tafsirin jami'ul bayan mujallad 8 shafi na 64 yace wa gairi zalika min al-milali fa innaha bid'un wa dalalatun saboda duk wani tafarki duk wani addini ɗayan biyu ne ko dai bid'a idan ma asalin ka addinin kwarai ne ko ku addinin gaba ɗayan sa ma bata ne ko dai asalin addinin yana da kyau kamar misali kiristanci da yahudanci asalin su yana suna da asali don haka yasa suke alakanta kansu da wasu annabawan Allah kamar annabi Isa alaihi salam kamar annabi Musa alaihi salam a idan ka koma wasu addinan fa asalin su bata ne babu ma shirya tare da su kamar misali addinin yahuda addinin indiyanci ko addinin buziya da sauransu haka al-imam bugawi shi ma ya faɗa a littafin tafsirin sa ma'alimu tanzil fi tafsirin qur'an mujallad na shafi na dari da arba'in da biyu da ibn jawzi a littafin tafsirin sa zabul masir fi ilmi tafsir saboda haka wannan wasiyar ta Allah tana buƙatar kiyayewa kiyayewa shine ka rika duba tafiyarka ka rika duba mu'amalarka ka rika tsare wato hankalinka da tunaninka har zuwa mutuwanka kada a samu ma kana sha'awar wani addini sabanin addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da yake a gaba
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب ثم مكباوى عليه موسى عليه السلام للتاجي تماما على الذي أحسن شكوني ga wanda aka kyautata masa wato ma'anarsa ataina Musa kitaba tamaman lin ni'ma wal karama ala man ahsana fi tibai wato mun ba wa annabi Musa alaihi salam littafi wannan littafin da muka ba wa annabi Musa to yana zama cikon ni'ima ne ga waɗanda suka bi annabi Musa alaihi salam wato kamar yadda Allah yake gaya mana mu kuma cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina haka Allah ya ba ma ya ba ma annabi Musa da kafin a taura saboda ya zama cikon ni'ima ga mabiyan annabi Musa alayhi salam wa tafsilan li kulli shay littafi ne da yake bayani daki daki na dukkan abubuwa wa hudan kuma littafi ne da yake dauke da rahama akwai shari'a wa rahmatul la'allahum wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun littafi ne da yake zama rahamar Allah an ba wa annabi Musa wannan littafi ne da fatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun za su yi imani game da haduwarsu da Allah subhanahu wa ta'ala wato su mabiyansa to amma malamai a nan sai suka yi ta ba da fahimta suna cewa wannan mun karanta ayar wasiya wannan ayar wasiya ana magana ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Annabi Muhammad ya zo karshe ne shine karshen annabawa sai da aka gaya mar ayar wasiya aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ayar wasiya har zuwa aya ta 153 sai kuma Allah ya ce summa kuma a ka'ida larabci da aka ce summa to fa sai da abu na baya ya wuce kafin na gaba ya zo to shin tsakanin Annabi Musa da Annabi Muhammad waye farko ya aka yi ko Allah ya kawo kalmar sun ma'anar malamai wannan sai ya gwara hankalin su amma babu shakka akwai malamai da yawa waɗanda suke bayanin hikima ne kamar misali a tafsirin ammana mujallar da takwas shafi na ɗari da saba'in da bakwai al'imamu zamakshari al'imamu zamakshari mai tafsirin alkasha fahimtar da ita ce sun maɗin nan an yi akasinsa ne ala wasafu bi tariqil intifati wato sun matsin nan ba wai ana an kawo shi ne a matsayin adai na musul kitab ba adadinsa yana ga ainihin sun matsin na adadin sai da wasakun tun maganar farko da muka yi tun maganar farko da muka yi wato inda Allah madaukake wasiya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake maganar wala taktubu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasakum bihi wannan fa Allah ya muku wasiya ne da shi wannan fa Allah ya muku wasiya ne da shi to sai aka ce ai ko ko zuwa karshen wa bi ahdillahi auku nan ma Allah yake zalikum wasaqu bi to da Allah yake zalikum wasaqu bihi wannan fa Allah ya muku wasiya ne da shi sai aka yi sai aka ce summa wannan wasiyar ma mun yi ta ga Annabi Musa alaihi salam wato kaga kenan wasiyar da Allah ya mana abubuwa guda goma din nan بناء بناء على ان هذه الوصايا قديمه Allah yana tabbatar mana waɗannan wasiyoyi da aka yi mana mu rike abubuwa goma din nan ba wasiyar wasiyar ba yau aka yi ta ba wasiyar ta dade wasallahu biha jami'al umami ala alsinati anbiya'iha dukkan al'umomi da suka wuce gaba ɗayan dukkan annabawa da Allah ya aiko ya musu wasiya su rike abubuwa guda goma din nan Allah ya musu wasiya su rike abubuwa guda goma nan yadda abin yake shine idan ka ɗauko aya ta idan ka ɗauko aya ta ɗari da hamsin da biyu inda Allah madaukake ya ce wa bi ahdillahi awfu dalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun dalikum wasaqum bihi ala alsinati ar-rusuli thumma atayna Musa al-kitaba wannan fa Allah ya muku wasiya ne a harshen manzanni sannan kuma Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam littafi littafin da ya taho yana ya dace da irin littafin da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai zama annabi Musa alaihi salam an ba shi littafi bayan wasiya guda goma Allah shi bi ma'ana hadhihi wasaya farko wasiyoyi guda goma su ake kira ten commandments wasiyoyi guda goma waɗanda aka yi wa annabi Musa alaihi salam da farko sannan daga baya sai aka ba shi littafin al-Taura Allah ya mu gani to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zama haka Allah ya masa domin wannan surar da muke karantawa makiyya ce sannan a suratul Isra'i Allah ya sake irin waɗannan wasiyoyin amma yadda ya kawo su a suratul Isra'i aya 23 zuwa aya 39 bai taho da kalma ta قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم بلا an fara ne da waƙaba rabbuka Allah ya yi hukunci ko don haka hukuncin Allah ya shafi dukkan annabawa saboda haka yasa ake cewa wasiyoyi guda goma na Allah waɗanda suke suratul Isra'i wasiyoyi ne ga dukkan annabawan Allah amma wasiyoyin da suke suratul An'ami wasiyoyi ne ga mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassatan saboda haka farkon abin da Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla tafsir kulli shay'in min ahkam al-ibadat annabi yana garin Makka Allah ya saukar da wasiyoyin nan guda goma gare shi kaga kenan lokacin annabi yana Makka ne Allah ya ce ka gaya ma Larabawa kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abubuwan da Allah ya haramta muku sai mu zo Allah ya karanta waɗannan ayoyi dokokin Allah guda goma shi ma annabi Musa farkon abin da Allah ya bashi wasiyoyi guda goma daga baya ba sai Allah ya bashi littafin a taura shi ne abin da Allah madaukake yake cewa sun ma'asaina Musa kitaba mun ba wa annabi Musa littafi bayan wasiya goma Allah ya samu gani shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi wasiya guda goma a suratul an'am da kuma suratul isra wannan shi ne abu na farko da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ya koma madina fa shi ne sai Allah ya ga mana aya ta gaba karanta mu
وهذا كتابنا أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون kaga Allah ya fara magana akan wasiya guda goma zuwa gare wannan shine aka fara gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an gama maganar wasiya sai kuma aka ce wa hadha kitabun kaga sai ya zama kamar wasiyar ita ce sakon Allah ga mabiyan Annabi na farko sannan daga baya ba aka ba shi littafin gaba da yansa wato aka ba shi hukunci shine bayan ya koma Madina to shi ma annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi ya bashi waɗannan wasiyoyi guda goma shine da farko bayan ya bashi wasiyoyin guda goma sannan sai yake kun ma'ataina Musa kitaba shi ma bayan mun bashi wasiyoyi guda goma sai muka ba mu annabi Musa da tashi kaga sai ya zama annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama tsarin su ya tafi da kamanni wato tsarin yadda Allah ya ba su manzanci ya zama yana tafiya da kamanni wannan bayanin kusan al-Imam Az-Zamakhshari yayi kuma haka al-Imam Shawkani shi ma yayi shi a cikin Fathul Qadir a mujallal na farko shafi na 458 su da yake kira al-wasaya al-ashhur wanda yana cikin tsohon alkawari yana cikin Bible wanda wannan alkawarin Allah ya yi shi ne ga annabawa duka saboda haka yasa suratul isra'i Allah yake magana akan cewa wa qaba rabbuka wannan hukunci ne amma anan fa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum wannan ya zama mu ne ake gaya ba shine al-imamu shaukani yace idan ka duba idan ka duba littafin bible exodus kenan wajen sura na 20 duk ya yi magana a cikin tafsirin sa Imam Shawkani Fathul Qadir yace zaka ga wasiyoyin nan guda goma kamar yadda Allah ya yi su a cikin Al-Qur'ani abinda Allah yake wa awwalu hada farko yace ana rabbu ni ne mahalicci ilahuka abin bautanka allazi akhrajaka min ardi misra wanda ya fitar da kai daga kasar masar min baitil ubudiyya daga gidan bauta la ya la yakun laka ilahun akharu ghairi ba za ka taɓa samun wani abin bauta daban ba in ba ni Allah ba wanda kaga sai ya dace da Allah tushriku billahi shay'an kaga wasiyar farko da aka yi wa Annabi Musa alaihi salam wa minha al-Imam Shawkani yace daga cikin wasiyar da Allah ya ma Annabi Musa alaihi salam akrim abaka wa ummaka ka tabbata ka daraja babanka da mamanka kaga sai zo cikin alqur'ani wa bil walidaini ihsana amma a cikin taura aka ce ka daraja babanka da mamanka li ya tula umruka fil ardi in kai haka za ka yi tsawon rai a duniya kuma duk wanda ya tabbata cikin hadisan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abin da ke sa mutum yayi tsawon rai halin kirki halin kirki kuwa ba inda ya fi daraja kamar in an yi shi ga iyaye duk mutumin da ya zaune ta da zumunci ne halin kirki ne wannan mutumin Allah yana masa albarka ma rayuwarsa wato wannan yana daga wasiyar da Allah ya ma Annabi Musa alaihi salam allati yu'tika ar-rabb ilahuka wasiyar da Allah mahaliccinka yake maka la taqtul ya kai Musa karka yadda kai kisan rai ولا تزن كركي زنا ولا تزن كركي ساتا لا تشهد على قريبك شهادة زور kada ka yi wa makwabcinka ko na kusa da kai shaidan karya la tashtahi baita qaribika kar ka yi sha'awar mallakar gidan makwabcinka wala tashtahi imra'ata qaribika kada ka yi sha'awar lalata da matar wato na kusa da kai wala abdahu ko bawansa wala amatahu ko baiwarsa wala qawrahu ko ko wato taniyarsa wala himarahu ko kai masa sha'awar mallakan jakinsa wala shay'an min malika lika kar ka yi sha'awar wani abun da na kusa da kai ya mallaka wato zama ta yi adalci zamantakewar ka da mutane wannan suka yana cikin asaura shine ten commandment in ka dawo ga waɗannan wuce da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da shi shine Allah ya ce wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun wannan littafin alqur'ani mun saukar da shi ne yawan albarka fattabi'uhu wa taqulu la'allakum turhamun sai ku bi shi ku kiyaye Allah akwai fatan za ku samu rahamar Allah wato duk wanda ya bi alqur'ani to zai samu rahamar Allah subhanahu wataala Allah ya faɗi haka ya tabbatar mana littafin alqur'ani yana da albarka a wurare da dama kamar a suratul anbiya aya ta 50 wa laqad atayna musa wa haruna al-furqan wa diya'an wa dhikran lil muttaqin الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشركون سيأتي وهذا ذكر مبارك كما تما يا ألا أنت القرآن إلى التوراة كما يندى سورة الأنعام يكاو كمنين التوراة القرآن هكذا سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان سيدي كما مغنسة يأتي وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك وان الذكر من البركه كما عندي في سوره الانعام وهذا كتاب انزلناه مبارك ان كذا سوره صاد ايه 29 كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب saboda haka alqur'ani babu shakka littafi ne mai albarka duk wanda ya rike shi rayuwarsa ba ta lalacewa Allah ka samu iya me yace gaba أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين طائفتين من قبلنا abin da ya sa muka ba ku littafi don kar ku ce ai an saukar da littafi ne ga wasu kungiyoyi biyu wasu jama'a kashi biyu nasara da yahudu su aka ba wani ta'imin kamar na kare mu wa in kunna an tira satihim da gafirina kuma mu game da karatun harshen su mu da kana wato ba za mu iya karanta harshen da aka rubuta littafin nasara da harshen da aka rubuta littafin yahudu ba ba za mu iya ba sai Allah ya ce to ga littafi mun saukar a harshen naku larabci wato ba za ku ce ai an saukar da littafi ba mu iya karanta shi ba saboda ba da harshen mu bane yanzu Allah ya ba da littafi mai albarka aka sauwace karatun ka kuma a harshen ku aw taqulu law anna أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب الله يجدم كذا كشي لا لا أن تنكر من الكتاب لكنا أهلا منهم لا ممكن وأن شريوا saboda kar balarabe ya faɗi haka balarabe ya ce mu da an ba mu littafi ai da mun bi yahudu da mun fi yahudu da nasara rikon littafin faqad ja'akum bayyinatun don haka malamai suka ce al bayyina tana cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to don haka al bayyina hujja ta zo muku daga wajen Allah wace ce hujjar nan ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka a ana kiransa al bayyina al bayan ko a ce masa al bayan sun ma'ana guda ne saboda abin da yasa aka ce annabi ake nufi da ja'at ja'akum bayyinatun ja'akum bayyinatun bayyinatun mu'annasa ko amma ka ce ja faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo muku daga annabi daga Allah tabaraka wa ta'ala wato ita ce aiko manzon Allah sai aka ce wa hudan da kuma shiriya to idan aka ce al bayyina annabi ne kaga shiriyar za ta zama ta Allah ce in aka ce rahama kuma ba shine littafin alqur'ani sai ta yake bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma faman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wa yafi zalunci fiye da wanda ya karye ta ayoyin Allah wa sadaqa anha bi ma'ana a'rada anha wanda ya bijire ma ayoyin Allah sanajid alladhina yasdiquna an ayatina su'al azab wadanda suke fandarewa suke kaucewa suke kin ayoyinmu yabdifuna an ayatina waɗanda suke kauda kai ga ayoyinmu za mu ɗanɗana musu za mu saka musu sanajzihim su'al azabi za mu saka musu da mummunan azaba bi makani yabdifuna saboda fandarewa da kuma kaucewa da suke ma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka saba mu gani هل ينظرون إلا أن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika shi akwai abin da larabawa suke jira ne ba ce mala'iku su zo musu wato ba ma larabawan ba su dan shi dan adam gaba ɗaya sa akwai abin da yake jira banda zuwan mala'ika aw ya atiya rabbuka ko mahalicinka ya zo aw ya atiya babu ayati rabbika ko wasu sashin wani sashin ayoyin mahalicinka ya zo wato in ka lura da yadda rayuwar da take ba abin da muke jira banda ajalin Allah dare ya yi gari ya waye haka dai ana ta tafiya ko kuma kana girma kana ta tafiya ya nuna cewa akwai inda aka dosa shi ne Allah ke gaya mana ai ba abin da muke jira ba inda muka dosa face ranar da mala'ikun Allah za su da kaga ana dare gari ya waye kana girma yaron kana tasowa kana tsufa ana mutuwa ana haihuwa akwai inda aka dosa ina aka dosa Allah ya ce ga amsa ranar da za a ga mala'ikun Allah ita ce ranar tashin kiyama aw ya'ti ba'd aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbika ranar da mala'iku za su zo ranar da Allah mahalicci zai zo ko kuma ya'ti ba'd ayati rabbika sashin ayoyin mahaliccinka yanzu don haka rana biyu ne ba abinda muke jira face ɗayan biyu kuma kowannen sa hasara ne ga mara tanadi na ɗaya muna jiran kiyama ta tsaya shi yasa kaga dare yayi gari ya waye kullum muna tashi ana ta tafiya haka me muke ina muka dosa lahira ko kuma muna jiran karshen duniya saboda duniyar yau da gobe dole za ta iso ga karshen ta shi yasa Allah ya ce au ya atiya wa abu ayati rabbika wani sashin ayoyin Allah zai taho wanne ne wani sashin ayoyin Allah shine yau yau rana ta fito ta ta gabas ta faɗi ta yamma ta fito ta gabas gobe ta faɗi ta yamma ranar idan ta zo sai ranar ta fito kuma ta yamma maimakon ta gabas ka san ko dole dole hankalin dan adam zai tashi shi sa Allah yake yauma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da tashin ayoyin mahaliccinka zai zo malamai suka ce rana ta bullo ta yamma kenan akasarin malaman tafsiri haka suke fassara saboda akwai hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa kamar misali hadisin Abu Huraira muttafaqun alaihi manzo Allah yake la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha sa'ar karshe na duniya ba za ta tsaya ba sai rana ta fito ta yamma sai rana ta fito ta mabuyanta fa idza ra'a an-nasu amana man man alaiha da zaran mutane sun ga rana ta fito ta yamma to duk duniya kowa zai musulunta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai manzo Allah yake fa zalika dinu hila la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl shine abin da Allah yake yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da tashin ayoyin mahaliccinka suke zuwa me yasa aka ce fitowar rana ta yamma ayar Allah ne abin da ake nufi da ayar Allah alamar akwai Allah ayar Allah ma'ananta alamar akwai Allah saboda kai ka sani har yau bature bai kirkiro na'urar da za ta iya sa rana ta fito da yamma ba ko ko akwai wani karfi akwai wata dabara ta dan adam kai a hada da karfin ma da na aljanu wanda zai sa rana ta fito ta yamma akwai saboda haka yasa idan rana ta fito ta yamma alamar karfin Allah ne shi sa ake cewa ba abu ayati rabbika to idan fa haka ya faru manzo Allah yake wannan shine ranar da Allah ya faɗa mana a cikin suratul al'am la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl imanin da ba a yi shi kafin wannan ranar ba bai amfana aw kasabat fi imaniha khaira imanin da aka yi shi kafin ranar amma imanin ba a samu alkhairi mai yawa a cikinsa ba shi ma wannan imanin ba shi da amfani saboda haka idan rana ta fito ta yamma da kafirin da ya musulunta a ranar da musulmin da ya zama imaninsa bai samar masa alkhairi mai yawa ba dukkan su ba su da amfana Allah ka kare da sai Allah ya ce ma annabi kun ka gaya musu in tabiru ku ci gaba da jira inna muntaziru na mu ma masu jira da mu da ku duk muna jira dare na yi gari na wayewa akwai ranar da ranar za ta fito ta yamma kuma za ku gani akwai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar lallai wannan dai abu haka yasa malamai suke sanya fitowar rana ta yamma tana daga cikin manyan alamomi na ƙarshen duniya kuma tana da tasiri saboda idan ranar ta fito ta yamma daga wannan lokaci daga wannan lokaci imanin mutum bai tasiri wanda bai musulunta ba kafin ranar ya yi asara wanda ya musulunta kafin ranar amma bai aikata ayyuka masu yawa na alkhairi ba shi ma ya yi asara shi sa Allah ya faɗe su guda biyu la yanfa'u nafsan imanu lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira kuma akwai wani abin mamaki wanda ina son kai ma ka bincika kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ayar alqur'ani ta tabbatar rana za ta fito ta yamma yanzu yana daga cikin manyan abin da ke damun malaman kimiyya a duniya babban abin da ya rikitar da scientist a duniya shi duniya ta fara karkatawa bi ma'ana arewacin duniya da ake kira north pole ya fara karkatawa ya tasan juyawa ya koma kasa south pole kuma ya koma north pole kaga abin da zai tabbatar maka da ayar alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah kenan kai sashin ga intanet kai sashin paul reverser ka rubuta p-o-l-e sannan ka sa r-e-v-e-r da f-a-l paul reverser za ka ga bayani da yawa akan abin da ya tada hankalin turawa sun ga abun mamaki game da ita wannan duniya da muke kai wato samanta ya fara jirkitawa ya fara karkatawa wanda shi yasa a yanzu suke harfashin cewa ana samun canjin yanayi ma duniya wanda yake haifar da girgizan kasa da ambaliyar ruwa da sauransu to mun tuni mun riga mun sani duniya tana da ranar karewa kuma kullum muna tashi da shiri ne ko yau ko gobe saboda haka ba wai sai an bincika za a gane ba za Allah ya samu cika da imani me Allah madaukaki ya ce a gaba
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم لن يؤمنوا سكرير وأدين سوء وكانوا شيعا سكر من سوء قنجيوي لبن دبن لست منهم في شيء باكا كان تتكو إلى الله يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم إلى الله الأمر سكوي إلى وجه الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون سنن الله زي باسو labarin abin da suka kasance suna aikatawa a da yawa mutane suna kuskuren fahimta game da ita wannan aya sai ai ayar ta haramta ayar tana magana ne akan haramcin kungiyoyi alhali abin da Allah ke nufi shine waɗanda suka rarraba addinin su shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hukunta yana tare da kowa sai an tashi a kiyama an yi hisabi sai a ce to wani shi ne yake tare da manzon Allah sami a jin aya ta wada kenan innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lam tanihum fi shay' sun rarraba addinin su baka tare da su ta ko'ina inda ake ana zubin annabi baya tare da wanda ya bi wata kungiya to ba za a ce inna ma'amru min Allah ibada abinda za a ce kawai kafirai ne tace sun mai rabbihum bi ma kanu yaf'alun zai ba su labari bi ma'ana za a yi hisabi na gaskiya zai shiga aljanna akwai abin da ya kamata mu sani abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu shine mu yi kokari mu ga cewa rabuwan nan ba mu rabu da tafarkin alkitabu wa sunna ba wato abin da aka ce innal ladina farraqu dinahum me ake nufi da sun rarraba addinin su sun raba shi da alkitabu wa sunna wa manhaj ahli sunna idan ba ku raba shi da wannan ba za a ce sun raba addinin ku ko ashe wanda yake kan tafarkin annabi Muhammad ba a cewa ya rabu da ya raba addini wanda ya rabu da tafarkin annabi Muhammad shi ne ake cewa ya raba addini don Allah ku lura da wannan kalma da ta zo cikin Alqur'ani saboda Allah zai mana tambaya akan fassara ta innal ladina farraqu dinahum wadanda suka raba addinin su addinin su shine addinin annabi Muhammad ko ya aka aka ce sun raba shi saboda sun raba addinin daga addinin annabi Muhammad amma matukar kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a cewa ka raba addinin ka saboda me ba a samu al-mukhalafa lil kitabi wa sunna wa manhaji ahli sunnah wal jamaa ba akwai dalilai da yawa don haka yasa in ka karanta littafai wannan aka rubuta masu bayanin aqida ta ahli sunna zamanin farko kamar sharhu sunna shafi na 21 sharhu sunna na al-imam abu muhammad al-hasan bin ali al-barbahari yace wal asasu alladhi bayyana alaihi jama'a kum ashabu muhammadin kullun abin da zaka rika lura da shi shine tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rahimahumullah ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'a su ne ake kira ahlu sunnati wal jama'a me yasa ake cewa su ne ahlu sunna waɗanda ke rike da addini waɗanda ba su raba shi kamar yadda Allah ya yi hani ba wanda ibn sahiya ya magana shi ma a kansa a littafin majmu'u fatawa a mujallal uku shafi na ɗari uku da hamsin da biyar yace saboda akwai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai shahararru suna cikin kutubu sunan wal masanid kamar sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i wa gairi misali daga cikin waɗannan hadisai tunda manzo Allah shi ke fassara mana alqur'ani النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة يهودا وفرقوا هركشي سبعين دقوق هركشي سبعين دقوق manzo Allah ya ce kullu hafin nari illa wahida dukkan su za su shiga wuta in ba bangare guda ba bangare daya hatta cikin yahudawa wa tarakatin nasara ala 72 firqa nasara ita ma ta rabu har sai da aka samu dariƙa saba'in da biyu manzo Allah ya ce kullu hafin nari illa wahida dukkan su za su shiga wuta sai dai guda ɗaya wa sataftari ku hadhihi al-umma al-umma nan ita ma za ta rarrabu ala salatin wa sab'ina firqa za a samu bangare bangare har saba'in da uku kullu ha dukkan su fil nari za su shiga wuta illa wahida sai dai bangare ɗaya kaga anan manzo Allah ya gaya mana tarihin duniya gaba ɗaya kenan tun daga zamanin annabi Musa alaihi salam zuwa ga zamanin annabi Isa zuwa ga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato da'iman annabawa in sun tafi addinin da suka zo da shi yana rarrabuwa sai rarrabu amma duk da haka ana samun kashi guda da ke tafiya aljanna saboda haka idan aka ce da kamar yadda manzo Allah ya faɗa Yahudawa sun rabu har aka samu bangare 71 70 za su tafi wuta ɗaya za su tafi aljanna Nasara za su rabu har kashi saba'in da biyu ɗaya za ta fi aljanna kashi saba'in da ɗaya su tafi wuta sannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su rabu kashi saba'in da uku kullu hadin nari illa wahida hadhihi alwahida ita ma shirka ce ko manzo Allah yace za su za su rabu bangare saba'in da uku idan aka ce bangare saba'in da uku daga cikin su akwai ne tsira ko ko babu kaga akwai mai tsira wannan mai tsira ita ma bangare ne ko ba bangare ba saboda haka bangare ne ashe maganar sunan ba shine abin lura ba sunan ba abin lura ba ne da ashe sunan abin lura ne da Allah bai hada su gaba ɗaya ya kira su da suna sirakun ba kullu hatin nari illa sirqatun wahida sai dai bangare daya sai dai milla daya sai dai kungiya daya ashe sunan kungiya ba ba shi ne abin duba ba Allah ya samu na fahimta a wata riwaya sahabbai suka ce ya rasulullah man firqatun najiya ashe sahabbai sun gane waɗanda za su tsira su ma kungiya ne saboda haka sahabbai suka ce wace kungiya ce za ta tsira ka ji tambayar suka masa man firqatun najiya wace bangare ce za ta tsira don haka ba a la'akari da sunan kungiya ana la'akari da menene tafarkin kungiya tafiyar kungiya da'awar kungiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da amsa yace man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa afadi ga yanda siffar masu tsira take inji manzo Allah wanda yake kan irin abin da nake kai a yau ni da sahabbaina to yana cikin wannan bangare guda masu tsira kaga manzo Allah ya karanta da mu ba wai bangaren muke dubawa ba la abinda bangaren yake no a kansa shine ake duba idan tafiyar ka tana daidai da tafiyar annabi da sahabbansa to kana da alamar kana cikin alfirqatul najiya sannan a riwaya ta biyu manzo Allah ya ba su amsa da cewa hiyal jama'a sahabbai sun mar tambaya wace bangare ce masu tsira sai manzo Allah ya ce jama'a ita ce jama'a wato sai manzo Allah ya ce yadu Allahi ala jama'a wani haza saboda haka ita kaga ibn tabiya yake cewa wa safar firqatan najiya bi annaha ahlu sunnah wal jama'a idan aka ce wani bangare ne mai tsira sai ka ce su ne ahlu sunna me ake nufi da ahlu sunna masu riko da salon rayuwar manzon Allah da sahabbai idan aka ce al-jama'a su ne sahabban manzon Allah الجماعة هم صحابة رسول الله جماعة سنة صحابة النبي don haka idan aka ce manin turkatun najiya wace bangare ce mai tsira daga cikin bangarori saba'in da kusa ka ce ai an ma annabi tambaya ya rasulullah manin turkatun najiya ala man kana ala misli ma ala alaihi yawma wa saboda ba za ka iya yi irin yadda manzon Allah ya ba sai aka ce amma in kayi kamar abin da manzon Allah ya aikata shi da sahabbansa to ana fatan za ka tsira don haka kaga ta samu alama na waye mai tsira ba a la'akari da sunan kungiya ba saboda ke sa manzo Allah ya kira su al-firqa al-milla duka ya kira su a hadisi al'ummar ta za ta rabu sai an samu salasin wa sab'ina firqa hatta wanda za ta tsira ita ma firqa ce ko waɗanda za su halakan su ma firqa ce da haka ba sunan ake dubawa me ake duba sabai suka ce waye ne tsira sai manzo Allah ya siffanta yanayin tafiya da haka siffan da'awa ita ake dubawa man kana ala misli ma ala alaihi al-yawma wa ashabi wannan dalili yasa bin baz rahimahullah ta'ala yake magana a littafin fatawarsa yana cewa ana la'akari yana cikin majmu fatawa wa maqalatin mutanawwi'a littafin amsar tambayoyi na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mujallar ta shafi na 179 ya kawo da farko ya kawo hadisin da ya zo hadisin Huzaifa hadisin Huzaifa bin Yaman wanda wannan hadisin ya shahara hadisin ya shahara yana da tafan hadisi da yawa kamar sahihul bukhari kitabul fitan babu kaifal am kaifal amru idza lam takun jama'a yana sahihu muslim hadisin huzaifa wanda yake da tsawo wanda huzaifa yake cewa kana nasu yas'aluna rasulullahi anil khairi wa kuntu afqahu anil sharri mutane suna yi wa annabi tambaya akan alkhairi ni kuma ina tambaya akan sharri ya aka yi haka sai ce maka mata an yi ne saboda tsoron kada sharri ya same ni ai maka san sharri ba sai ya same ka baka ma sani ba saboda haka yasa shi idan ana tambayar alkhairi sai ce to shi kuma a gaya mana yadda sharri yake dan idan sharri ya fito ya san sharri nace ya rasulullah inna kunna fi jahiliyyatin wa sharrin a da kan kafin ka zo muna cikin jahiliya muna cikin sharri fa ja'ana Allah bi hadha alkhair sai Allah ya kawo mana wannan alkhairi fa hal ba'da ba'da hadha alkhair min sharri bayan wannan alkhairi da Allah ya kawo mana zuwan ka za a samu wani sharri kuma kada shi manzo Allah ya ce na amfare kuwa labarin yana da tsawo amma dai cikin tambayar da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu sai na ce fa hal ba'da zalika alkhair min sharri manzo Allah yana ta bashi labarin yadda tarihi zai kasance yace to bayan wancan bayan wancan alkhairi da zai zo mana za a samu wani sharri kada sai manzo Allah ya ce na amfare kuwa du'atun ala abwab jahannam za a samu masu kiran mutane suna tsaye akan kofofin wutar jahannama za a samu malamai masu da'awa du'atu masu da'awa amma da'awarsu ba sa kiran mutane zuwa ga aljanna suna kiran mutane ne zuwa ga jahannama Allah ka tare sai annabi ya ce ma Huzaifa man ajabahum ilaiha qafahu fiha duk wanda ya amsa ma waɗannan malaman to za su jefa shi ga wuta kun sai na ce fa ma ta amuru ne in adaraka ne zalika idan wannan lokaci ya zo ina gare wani umarni za ka min ya rasulallah kada sai manzo Allah ya ce talzam jama'atan muslimin wa imama kar ka yadda ka zauna kai kaje ka rika bin kungiyar musulmai ka rika bin shugabannin musulmai kun sai nace fa in lam yakul lahum jama'a idan babu jama'a fa wala imamun babu shugaba haka mutane suke zuba karar da kada sai ce fa ta tilka taraki kullaha sai ka rabu da dukkan bangarorin nan gaba ɗayan su walau an ta'ubba ولو أن تعضى بأصل شجرة كودا ذا كتيجي وتوجد بشيا توجد بشيا كريكي لحقو لنكا أنا تزينكا كركي تكبر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك هرج متوى تبتيك الحديث أنا تشهد بن باز يقع حديث النسيجي wannan hadisi yana karanta da kai kuskuren in haɗa kai da mutane ka ce ba za ka haɗa kai da mutane ba saboda shiga kungiya sannan kuma kungiyar yana karantar da mu kuskuren makalewa ma kungiya kowannen su hadari in shiga kungiya hadari sannan kuma makale ma kungiyar ma hadari wato duk wanda ya kira zuwa ga addini yana cewa hadha hadith al-azim yubayyin lana anna al-wajib 'ala al-muslim luzum jama'at al-muslimin ya zama kana tare da jama'ar musulmai inda ya zama ana kokarin addini ya zama akwai ka suka ce a ba zan shiga ba alhali kungiyoyin addini idan aka samu waɗanda dukkan su kokari suke su raya sunnonin manzon Allah misali wannan kungiyar marayu sun yi makan su wannan suna kungiyar taimakon marayu kungiya ce amma na taimakon marayu shin taimakon maraya baya cikin sunnar manzon Allah to kar a yi tafiyar baka jibin ba kungiyar masu da'awa ƙauyuka da'awa aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ita ma wannan a same ka a ciki wato abin da duk yanin da aka samu haɗin kai don abin da annabi ya gaya ma kuzai fatu bin al-yaman kenan tanzamu jama'atan muslimi duk inda aka samu jama'ar musulmai suna wani aiki na alkhairi wanda bai saba ma sunnar manzo Allah ba kabi saboda haka sai yake mar wa ta'awun ma'ahum ka rika hada kai da su in aka ce yau ana neman taimako saboda za a kai wa yan kursuna wannan abu alkhairi ne ya dace da sunnar manzon Allah sai ka ce da kuɗi ka bada ta'awun ma'ahum ya zama ana tafiya da kai fi ayi makanin a ko'ina sawa'un kana jama'a gujilat fil jaziratil arabiyya a kasar larabawa ne au fi misra au fi sham au fi iraq au fi amurka ya ce a amurka ne a misra ne a sham ne ya ce a europe ne duk inda ka tafi inda duk ka tafi a matsayin ka na musulmi sai ka je akwai wata kungiyar taimakon addini na haɗin kai yi kokari ka shiga amma da zaran kungiyar ka gane ta farkinta ya saba wa na manzon Allah to nan ma sai kai aiki da wasiyar manzon Allah ga Huzaifa bin Yaman fa'tazil tilka al-firaq kullaha sai ka rabu da dukkan bangarorin nan dukkan ɗariƙun nan gaba ɗayan su ko da a ce za a rika jan ka dole sai an saka ka a cikin wata kungiya manzo Allah yake in ta kama ga ba za ka iya wani rike wani abu ba sai dai tushen bishiya rikon ma da hakoranka manzo Allah yake ka rike wannan bishiyar da hakoranka karka dukkan wata kungiya wacce da awarta ta saba mata farki na hatta yudrika kal mautu wa anta ala zalika ka tabbata mutuwa ta same ka kana akan haka kaga abin da Allah yake gaya ma Abu Zaifa shine idan an samu kungiya da ke kira zuwa ga sunnar manzon Allah kare shi idan an samu kungiya ta bar kira zuwa ga sunnar manzon Allah ba ta gaba shi saboda haka ka ki taimakawa ma kungiya babu shakka jahilci da ya saba ma ainihin sunnar manzon Allah ka shiga kungiyar ya zama ka makale ba ka da wani abu sai kungiya ya zama ita ce ma musuluncinka wannan kuma ya saba ma sunnar manzon Allah Allah ya sa mu gani wannan yana cikin fatawar lajna in ka duba al-majmu'a al-ula ma yuf'alu fi waqti al-fitan mujallal na shafi na ɗari da talatin da shida da fatul bari sharhin hadisin huzaifa mujallal na goma sha uku shafi na arba'in da bakwai mu ci gaba da tafsiri من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون kaga bayan Allah ya yi magana akan waɗanda suka rarraba addini da ake rarraba addinin nasu zai kai su wuce ne da ba kawo wannan magana ba Allah ya mu gani kaga ayar da ta zo gaba sai aka ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha akwai wanda zai je kungiyar a lahira ya zo da addi ya zo da ya dace da sunnar manzon Allah idan aka auna da awar kungiyar da awar dariƙar da aka samu ta dace da sunnar annabi to idan ya zo da abu mai kyau sai a ninka lada goma a bashi shin kungiyar ta mara amfani ko a'a ka duba dai ayoyin yadda Allah ya jera su yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jera ayoyin ko sai da ya magana akan suwaye inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in sannan sai ce man ja'a bil hasanati suwaye ake magana akai alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an Allah ya sa mun gane don an raba addini a ce a wannan don kada yi wa zahiri raba addini ai wannan fa ce dan kungiyar tara dukiyar marayu kaji kungiyar su na tara dukiyar ma to ba da ka ci gaba wancan fa kungiyarsa ai tara kuɗi saboda zuwa fursunoni ana wa'azi amma da ke kai ma ci gaba ai ka ga to raba addini ko ka raba ba zahiri amma rabo ne mai kyau saboda bai saba ma sunnar manzon Allah ba man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki fa ya zama kungiyarsa ba akan sunnar manzon Allah take ba fala yujza illa mithlaha shi ma ba a saka masa sai dai gurgurdan laifin da ya aikata wa hum la yuzlamun da waɗannan ba a zalunta su قل إنني هداني قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل كجاية مثل إنني هداني ربي للني مهلكينا يا شريتني إلى صراط مستقيم zuwa ga wani tafarki madaidaici dinan kiyaman addini ne kafaffe shi yasa addinin musulunci duk duniya ba mai ganin aibunsa wannan siffa da Allah ya ba mu addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam dinan qiyaman duk wanda ya rike wani addini in an ja da shi ba a kaiwa ko ina sai an sai an gano karyarsa amma wallahi ban da musulmi duk wanda ya ja da musulmi sai dai sai dai ya faɗi amma musulmi ba a gane kurarsa ba saboda addini ne da Allah ya riga ya kafa shi millatu ibrahim millatu ibrahima tafarkin annabi ibrahim alaihi salam halifan mai karkatawa ga ainihin bautar Allah wa ma kana min mushrikin kuma annabi Ibrahim bai kasance yana cikin masu shirka da Allah ba abin da yasa aka faɗi wannan a ƙarshen saboda ana magana ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya wa mutanen Makka ya gaya wa mutanen Makka ga addinin da ya zo da shi addinin da annabi ya zo da shi ba addini ne wanda zaka ma kure shi da garaje ba ba addini ne wanda ya saba mu tunanin dan adam ba sannan a ƙarshe ba addini ne da ya saba muku ba ku larabawa saboda addinin kakanku ne annabi ibrahim alaihi salam kaga kenan ya dace a ce larabawa sun rungumi addini qul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل الله يكي مسكت إن صلاتي للي صلانا ونسكي دا ينكا دا ينكانا ومحياي دا رايواتا ومماتي دا مسواتا لله رب العالمين dukkan su ga Allah ne mahalicci mai renon talikai wato ba da sarrafa wani abu a rayuwata sai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kamar isharar ce gare mu duk abin da za ka yi a rayuwarka ka nemi sanin hukuncin Allah domin rayuwar musulmi gaba ɗaya ibada ne rayuwar musulmi gaba ɗaya addini ba a cewa a a gefen addini daban gefen al'ada da balla la sharika lahu لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين la sharika lahu babu mai tarayya da shi wa bidhalika umirtu da yin haka aka min umarni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne na farkon masu mika wuya ga hukuncin Allah masu karbar addinin musulunci a wannan gari na Makka قل أغير الله وما أبغي غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربا شن كشم شن ولن الله زني ما أمتين مهلكينا كجاء مستمس وانا تنبايا wato ka- kamar abin mamaki ne kuma haka ne yanzu abin mamaki a cikin adam har ya nemi wani Allah ya ce shine mahaliccinsa wa huwa rabbu kulli shay'in baya ga cewa Allah shine mahaliccin dukkan komai wa la takdibu kullu nafsin illa alaiha kuma kowane rai baya aikata laifi ba ce maransa shi yasa aka ce illa alaiha saboda anan al-kasbu din laifi ne wa la takdibu kullu nafsin illa alaiha babu wani rai da zai aikata wani laifi ba ce yana maransa wa la tajiru wa zaratun wizra ukra wani mai daukan nauyi bai daukan nauyin wani ثم إلى ربكم مرجعكم سنة مكومركم سنة الله مهلكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna saba ma juna a kansa a rayuwarku ta duniya wa huwa alladhi ja'alakum وهو khalaifatan الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك قريب العقاب وإنه لغفور رحيم wa huwa alladhi ja'alakum khalaif al-ardi Allah shine wanda ya sanya ku mutane masu wato mai juna mai ma bayan juna banda Allah ba wanda zai baka mulki in ka lura dan adam shike da mulki a duniya Allah ya hore ma sama ya hore ma kasa ya hore ma ruwa duk inda ka shiga in akwai wata halitta dole sai ka sarrafa ta komai girman ta idan a doron kasa ne komai girman halitta dan adam yana sarrafa ta idan a teku ne komai girman halitta dan adam yana sarrafa ta a sararin samaniya komai girman halittar Allah Allah dan adam yana sarrafa ta wannan iko ne na Allah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin kuma ku ya ku ya zama darajar ku ba ɗaya bace Allah ya daga darajar wasu sama da ta wasu liyabluwakum fima atakum amma wannan abin da Allah ya yi muku jarabawa ce me yasa dan adam ya zama shine halitta mafi daraja a duniya jarabawa ne saboda kai za ka kama ka za ka yanka ka kama akuya ka yanka ka kama saniya ka yanka ka kama raƙumi ka hau ya gudu da kai doki yana wahala amma ya kai ka duk inda kake so me yasa jarabawa ce gare ka za ka yi tunani ka yi wa Allah godiya saboda ai ka zo ne duniya ka ganka mutum kawai shi ko wancan ya zo duniya ya gan shi jaki ko wancan ya zo kawai sai ya gan shi jaki kai kuma ka zo ka ka samu kanka mutum ya aka yi haka Allah ne ya yi. saboda me ya jaraba ka za ka gode mar da bai yi ka jaki ba inna rabbaka sari'ul iqabi lalle mahalicin ka mai saurin hukuma ne wa innahu lagafurur rahim kuma lalle shi ne yawan gafara ne da yawan jin kai ina ga mun zo karshen suratul an'am Allah ya mana gafara kuma Allah ya mana rahama Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa ciki daidai Allah ya gafarta mana kuskure da yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد